الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad hira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi addu'o'i da ayyukokin da aka yi mutanen alkhairi Allah ya riga mu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ji gansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta Lahadi wanda muka saba karatun fiqh muna karanta wannan littafi na Halul Masail wanda aka rubuta a ciki da wanda suka rubuta da ayyukokin da wanda muke karantawa da masu ji da kowa ubangiji Allah ya sakan kamar da alheri Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya kuma an ba na manta ba mun dan yi karatu mai dan ce wannan shine darasi na nawa na biyu a wannan littafi da kaga mai dauka yana ce mana kai ba ma samu su darasi da wancan na manta ina ji ba ai magana ba ubangiji Allah ya karba mana ya bamu da sauki wannan shine darasi na biyu a wannan littafi din kuma fatan alheri ana ta maganan cewa duk wanda yake son darasin da muka yi din gaba daya tun daga farko har zuwa wanda zamu yau in Allah ya yarda shi in tawassul ne aka masa magana zai tura makan Allah ya yarda shine damban malam dambauci malam damboci ba fa shi sunan shi kenan damboci ba wannan wani inkiya ne da aka zo aka hada shi da damboci amma an fi sanin shi da haka amma mutum ya faɗi asalin sunan sa ma sai ya ce hanya ma shine kuwa Allah dai ya datar da mu ya babu da sauki kuma wannan alheri ne fa tunda aka fara darasin nan ban jira nan da ba zo an dau wannan abun ba kuma wallahi duk wanda ya sa wa kansa wannan ba karamin rabo bane kowa da abun da zai iya Allah ka ba mu da sauki ka mana mafita wani ya zauna ya ji ya tashi ya tafi ma kawai aiki ne a wurinsa bale kuma har ya sa wani kansa wani ɗawainiya to Allah ya biya shi da aljanna ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya ɗaya ba zuriya a cikin darussosi da muka yi a ciki wayannan guda biyu din ina je a inda muka kwana shine muna magana akan tashihu imanihi in ba na manta ba nan ne muka ɗau darasi na farko muka yi maganan waye ne mukallafi din mene yake wajibi a kansa mene imani to a cikin imani muke aka yi maganar imani guda shida rukunan imanin guda shida aka ce to daga cikinsu ne muka ɗauki guda ɗaya al'imanu billahi ta'ala shine muka taho cikin sufofi guda ashirin da ya ware wa sunayen ubangiji yana magana a kai don me don ka gane cewan a littafin an yi shi ne da ilimi allah ka ba mu ikon fahimtar haka ka sanya kuma mu sanya shi cikin aiki kuma ba na manta mun kwana a darasi ne na goma sha a abin nan nan ba na goma sha hudu alƙadiru ina ji shi muka kwana kuma wancan duk an yi ayoyi da hadisai ana hadawa amma wani ne sai hada su wuri guda saboda yana ganin ka fahimci abin da ake nufi din sai ce maka amma je mai wancan satin mun tashi da cewa za mu karisa ayoyin abin nan sunayen Allah din cikin abin da aka rubuta ko da ba su fassara mana ba mu fassara gurgudun hali aka ce na goma sha hudu alƙadiru ubangiji shine mai ikon komai babu wanda yake da iko sama da ubangiji babu shi aka ce almuridu duk abin da ya ce ya yi shi yake yiwuwa akwai abun da za a yi hayakalla akwai abun da zai yi a ce ubangiji baya son haka an yi kaga ba zai yi ba ba zai taba yiwa a ce ubangiji baya so amma ai kai a gidanka zaka iya duk mulkinka duk komanka a kasarka a ko'ina za a iya baka son abun kuma a yi kuma dole kai hakuri kai shiru saboda kai mutum ne wanda aka halitta ba wanda ya halitta ba Allah ya ganar da mu wa alimun kuma ubangiji masani ne qabla kaunihi kafin abu ya faru fa masanin abun ne Allah ya fahimtar da mu haka ba wai sai ya faru ai sai kai kansa ya faru ce kash ashe fa to banda ubangiji a wannan ya sani lokaci kaza zaka bar duniya lokaci kaza wani zai zo wani zai yi kaza Allah ka bamu da sauki wa hayyun ubangiji rayayye ne la ya mutu ubangiji baya mutuwa lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar gidan duniya sahabbai suka ɗimauce da na umar ya fitar da takobi ya ce duk wanda ya ce annabi ya mutu to kansa ba nashi ba ne eh kajin mazaje ya yi sai na abubakar baya nan ya dawo ya zo ya wuce ya yi fiskan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar annabi ya bar gidan duniya annabi ya fito ya ce to a tara mutane aka tara mutane ya ce to annabi dai ya bar duniyar nan duk wanda ya abudu muhammad muhammadu kadimata ya ce duk wanda yake bautata wa muhammad to muhammad ya mutu yau me yake nuna wa mutane ai ku riƙi ubangiji hayyun allazi la ya mutu kuma rayayye wanda baya mutuwa sayyidina umar bayan sayyidina abubakar ya gama jan hankali ya ja ayoyi sai ya ji duk duniyar nan kamar bai taba jin ayan ba sai ranar saboda me yasa saboda shi ubangiji hayyun la ya mutu wasami'u kuma shine mai ji bi ma'ana shine jin duka idan mutum ya zanna Allah wani hadisin anan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai Allah ya zamto shine jinsa shine ganinsa shine damkansa to me yasa saboda duk abin da zai yi don Allah yake kuma Allah ne yace ayi shi yasa ya zama haka Allah ka fahimtar da mu wal basir kuma ubangiji mai gani ne inda yake cewa waye annabi Musa da Fir'auna da da Harun yace ku tafi izhaba kuje ina ganin ku wa'ara bi ma'ana inni asma'u wa'ara ni ina jin abin da fir'aunan zai gaya muku da duk abin da za ku yi wa'ara kuma ina ganin abin da zai tafi din Allah ka fahimtar da mu wa mutakallim ubangiji na magana qur'ani maganan Allah ne karka dauko mu wancan tauhidin aka ce alkalamu da aka ce alkalamu sai aka ce ai kalamu shine maganan ubangiji laysat bi harfin yace ba harfi bane wala bi sautin ba sauti bane wala misasin ba a ba a taba shi to yau aka ce ma maganan Allah ba a ba sauti bane ba a taba shi ba kaza bane ba kaza bane to me shi amma mun gane alqur'ani ba maganan ubangiji bane idan mutum ya go yana karantawa ba maganan Allah yake karanta maka ba Allah ya fahimtar da mu wannan sune siffofi guda nawa guda 20 waɗanda suka zamanto wajibi ne ka danganta ubangiji da wannan duk abin da ya mukalafa ya saba da wannan to cire shi almustahilu fi haqqihi ta'ala abinda kuma ya koru ba za ka danganta ubangiji da shi ba wayastahilu fi haqqihi ta'ala ma yunafi hadhihi sifatil 20 yace waɗannan 20 da aka karanta makan nan to abinda zai zama kishiyarsu su ne abinda ba za ka haɗa da ubangiji ba alwajibat wanda suka zama na wajibi fi haƙƙin lahi ta'ala cikin haƙƙin Allah madaukakin sarki wahiya ita ce al'adamu allazi yunafi wujud al'adamu rasawa ya zama an babu abu akwai randa akwai ubangiji akwai randa babu shine a'a wanda yake kora wujudu samuwa da aka ce ubangiji samin mene allazi la ya mutu sai ka zo ka ce me al'adamu rashi akwai ran da za a rasa shi ai ba zai yi ba to kishiyar mene kishiyar wujudu ne ai wal hudusu a ce akwai ran da Allah ya fara ran kaza ga watan kaza ai ba zai yi ba ko yace me al munafi lil me ƙedami wanda ya kore tabbatan ubangiji anan muka karanta aya huwal awwalu ba huwal awwalu al akiru kuma yace shine na farko shine na karshe duk duniyar nan kowa sai ya ga daman nan ubangijin ka zo ka samu duk alat ne na wanda suke rayuwa a duniyar nan to ubangiji shi ya halice su kowa Allah ka bamu da sauki wal fana'u karewa munafilil baƙa'i wanda yake kore wanzuwan Ubangiji. Wal mumathalatu lil hawadis walmumathalatu shine kama lil hawadith yanzu da aka ce Allah as-sam'u ne sai ka dauko irin jinka sai ka hada da na Allah kaga baka baka yi ba kenan almunafiyatu lil me mukhalafati laha shine wanda yake korewa a ce ubangiji yayi daidai da halittarsa ba zai yi ba da aka ce ubangiji na kala rashin sai ka tuno sarki yanda yake zama ha baka san ubangiji ba ba haka ubangiji yake ba wal'iftiƙaru ilal muhalli sama wa Allah wuri da aka ce ɗakin Allah sai ka ce a yana ciki walmukassisu wanda ka keɓance shi da wajen almunabi lilƙiyami bi nafsihi wal gani ya ce abin da ya kore tsayuwar Allah da kansa da kuma mai da wadatuwa da komai ai idan mutum yana cikin ɗaki zai buƙaci cin abinci zai buƙaci shan ruwa to ubangiji haka ne in ka bashi guri ba haka bane ba haka bane Allah ya gadan da mu wa ta'addudu fi zati da cewan ta'addud fi zatihi wa sifatihi ubangiji akwai inda yana nan akwai inda baya nan ta'addud shine da aka ce mene wal af'ali munafiya lilme lilwahadaniya kadaitansa cikin ayyukoki na dukkan aikin shi tunda shi fa'alun lima yuridu ne sai ka ce a akwai abin da Allah yake yi wan yayi akwai abin da Allah baya samu yayi ai ba zai yi ba ubangiji bane wannan walme ajizu amma munafi lilme lilqudratil amma ya ce al'ajazu shi ne gajattaka gajiya ai da ubangiji ya ce ya halicci sammai da kasai cikin kwana nawa sittati ayyamin kwana nawa shida sun mastawa alal arish sai suka ce yau wato ranar ne ya zauna yana hutawa kasan Allah kenan ba shi ne sani kaga gajiya kenan Allah ba a danganta shi da gajiya wal karahatu lil wujudi lil wujudil af'ali tilasta shi wurin aikata abin da ba haka yake so ba a aikata au allati tunafi irada wanda take kore iradan ubangiji idan ubangiji ai ba abin da ubangiji bai so ake yi ko akwai babu in aka ce Allah kaza in kamawa Allah sanin mutum ai ka banu da ubangiji ya ce yana da hannu sai ka ɗauka kamar hannuna ne da hannun wancan ai da bambanci ko Allah ka ba mu da sauƙi wal jahalu wa ma fi ma'anahu bi shay'in min al ma'lumati yace jahilci shine ka danganta ubangiji da rashin sanin abu danga ubangiji da yace khalaqa kulli shay'in ya halicci komai kuma ya kaddara shi to sai ka ce eh yanzu misali da ya halicci ya manta da halitta kaza kamar yadda bahaushe yake cewa wai wai bahaushe fa ba wai kowa mai bahaushen ba ba kuma yace wai giwa abin da yasa ta yi rindimemiya saboda sanda aka gama halittu sai aka manta da giwa sai aka ce to bari karo karo aka aka ciri naman wancan naman wancan sai aka hada shi yasa giwa ta zama katuwa Allah ka datar da mu wai shi yasa wai inda ta faɗi wato ba a ci naman mutane ne da sauran abun da ba a ci amma yadda ba ta faɗi ba ta gurin to shine naman da za a ci amma wannan ba bahaushe bane faɗa ya ce Allah ya ganar da mu ya ce zaka ma ubangiji haka duk abin da ka ganshi a duniyar nan na duk technology duniya da ka ga an kera shi to abu halittar ubangiji aka gani aka yi Allah bai karban kayan wani bare ya ba ma mai abun ai al-munafi lil ilmi wanda yake kore ilimi wal mautu ka danganta ubangiji da mutuwa almunabilil me hayati wanda yake kore rayuwa wasammu haka ne ko wasammu alladhi yunafi sam'ul amma yace kuma haka ji wanda kake zai kore maka komai bi ma'ana jin ubangiji sai kace ubangiji akwai ran da yake ji akwai ran da baya ji ba dan adam yana tashi ba ko mure yayi da mai sai toshe masa kunne guda daya ko ya toshe duka guda biyu ce kaina din nan dum nake ji to zai yi ga ubangiji ne na ba haka ba da jami'il maujudati a ce yau ubangiji jin kowa ya ɗauke bai jin kowa zai yi ba zai yi ba ai duk duniya in za a yi magana lokaci guda Allah ya raji ya san kuma kowa abin da ya faɗa kuma zai ba wa kowa abin da yake so in Allah ya ga dama wal ma'ana wal me wal a'ma wal ama da makanta au kafa'u shay'in ko kuma a'a wani abu ya buya ga ubangiji yace ni ban ganshi ba zai yiwu ba zai yiwu ba minal me minal mawujudati na daga abubuwan da suke samammu an basarihi daga ganin ubangiji a ce yau din nan baya ganin kaza mutum ne dan adam zai samu matsala ya je ce ah ni wancan kan waye ne a ce wane ne ya ce ayya ya dan yi nisa ban gan shi ba to ai banda ubangiji a cikin wannan sai dai wanda aka yi mai sai wanda aka halicce shi wal bakamu ai khuruju shay'in minal minal ma'lumati an dalalati kalamihi yace shine bebantaka wani kalma ba ta fita kamar yadda aka saba dan adam yana yin magana a ce ubangiji yana da wannan ai ko wanda yana magana sai ka saurara da kyau ka ji ai to na zaka danganta da ubangiji da shi ba za ka danganta shi ba jalla wa ala au kaunuhu haka ne ko au kaunuhu kalamihi harfan ko a ce a maganan ubangiji harafi ne yanzu kama yanzu aka ce sad ta ce to irin maganan ubangijin kenan sai dai a fasara maka ba haka bane aiko ta Allah ya gadar da mu au sam au sautan allazi yunafil kalama ko a ce a wani sauti ne kawai ubangiji ko ƙara ne kawai in yayi ƙaran shikenan to shine maganar sa a ubangiji yana magana yadda Allah yake magana da wanda yake so ya gane yadda Allah yake so ya gane haka za a gane daga nan ne fa daga nan ne kamar wa kaunuhu ta'ala a ce yadda ubangiji yake akwai abun da zai zo ya kawar da ubangiji akan yadda ubangiji ya tsara wannan ai ba zai yiwu ba aka ce ajizan ya zamanto ya gajiya daga halittan wani abu sai wani ya taimaka masa wurin halitta Allah bai gajiya ai mukrahan ko kuma ya zamanto ana tilasta ubangiji don yayi wani abu ba zai yiwu ba jahilan ko a ce bai san wani abu ba sai an sanar da shi asamma ko a ce me kurma ne mayitan ko a ce macece ne a'ama ko a ce makaho ne abakam ina ji haka ne ana ko ko haka ne ana ko abakam bebe ta'ala ubangiji ya daukaka an zalika daga wannan uluwan kabiran daukaka mai girma duk waɗannan abin da aka lissafo ba zai danganta ga ubangiji ba mutum ne yake iya samun wannan wannan su ne sufofi guda ashirin waɗanda suka yi mai aka yi jona su da wayancin ishirin ɗinnan su ne wajibi ka tabbatar wa ubangiji wayannan wannan ashirin da aka kawo maka wannan kuma wajibi ne ka kore ma ubangiji kar ka jona shi da wayannan don ɗan adam ne mai iya samun wannan amma ban da ubangiji sai aka ce to ma ya juzu fi haƙƙihi ta'ala me ne yake halatta in an ce ya juzu abin da yake halatta ja'iz halal to mene yake halatta a ciki yanzu an ce ma halal akwai wani wanda ya ce ce ma bana cin naman akuya ai halal ne a wurinsa amma da baya ci ba za ka zarge shi ba ko to mene halal a wurin ubangiji wa yajuzu fi haqqihi ta'ala yace yana halatta a cikin haƙƙin Allah fi'ilu jami'il mumkinati ya halicci duk abin da zai halitta autar kuha ko ya bari in ya gali dama ya halitta dabbobi kala kaza in ya ga dama kare halitta su har kar ya halicce su ba wanda zai ce me yasa baka halitta ba kamar mun gane halal ne wannan shine halal ne ubangiji ya halicci abin da yake so ko ya bar abin da yake so ka bai halitta ba ba wani me yasa shi me yasa bai halitta ba da yayi mutane in yi dauke ruwan sama sai a ce mar me yasa ka dauke ruwa baka basu ba babu wannan wannan hajaiz halal ne a wurin ubangiji ya halicci mutane ya ba su ruwa ko ya hana su ruwa Allah ya ganar da mu fi adami wa yadkhulu fi zalika athawabu wal iqab haka ma fa yana shiga cikin haka ko ya ba wa mutum lada dan yayi aiki ko ya azabtar da shi wannan halal ne ga ubangiji ganin damansa ne ya baka lada ganin damansa ne ya azabtar da mutum yau in Allah ya haɗa duniyar nan duka ya sa ta a aljanna wa zai ce mar me ba kayansa ba ne to ba haushe ma baka ji abin da ya faɗa ba wai wai mutum da kuɗinsa ne ko mene kaga ka gani bahaushe ma bai faɗa to bare ubangijin da ya halitta duka daga babu zuwa akwai akwai wanda zai ce mai yasa ka sasa aljanna ne wuta ne kawai ba masu Allah ka ba mu aljanna wa ba'athu rusuli alaihimus salatu wassalamu yace ko ya aiko manzanni a aiko manzo ya ce wa mutane ku bar kaza ku yi kaza ganin da wannan halal ne ga ubangiji in ya ga dama bai kawo banya suka kibauta masa duk ya sa su a wuta ya mutun zai akwai wurin gara ne shike wa mura'atu salihi wal islahi da mura'a kiyaye wa mutane salih kyakkyawan aikinsu da me da dukkan abin da aka halice shi yanzu misali mutum kace marwa ne bari kaza akwai wuta ai ka kiyaye masa wani abu ne me ka kiyaye masa shiga wuta in ka bar shi yana ci gaba da harkar safa ai baka ce masa komai ba to gurin ubangiji daidai ne walau ya ce ma ga abin da zaka yi ka shiga aljanna walau ka ki bai ce komai ba ka je ka yi aikin da ka ga dama ka shiga wuta shikenan wannan jaiz ne a gurin ubangiji ba wai dole bane a ce ai lalle ne ubangiji ya mun kaza ina dole za ka Allah dole? babu shi don fa'alun lima yuridu ne mai aikata abin da ya so lil halki ga halitta fala ya jubu alaihi baya zama wajibi akan Allah ta'ala madaukaki mina shayin wala ya stahilu babu abin da za ka ce Allah bai kamata yi kaza ba ai babu aiko shi kenan sai ce al'imanu bil mala'ikati a cikin cika-cikan imani daman ɗaya muka ɗauka kusan shafinmu nawa yanzu muka kawo ƙarshe yanzu mun ɗau ɗayan kuma al'imanu bil mai mala'ikati yin imani da mala'iku kerami masu girman daraja akwai mala'ika ka yi imani akwai su ba ka taɓa ganin su ba amma ka yi imani duran da ka gan su kuma to ba kwana a gidan duniyan nan iya kai kan taka ta ƙare sai tafiya kuma duk da kaga halittar da baka taba gani ba ko to shikenan an gama Allah ka bamu da sauki wa huwa an yatahaqqaqal mukallafu ai shine baligi ya tabbatar bi anna lillahi ibadan mukarramina ya tabbatar da cewa lalle ubangiji na da wa'ansu bayi masu girman daraja makhluqina min nuri wanda aka halicce su daga haske makhluqina min nuri wanda aka halicce su daga me daga haske la ya'kuluna ba sa ci wala yashrabuna ba sa sha wala yanamuna ba sa bacci wala yankihuna ba sa aure wala ya'suna Allah ta'ala ba sa sama wa Allah madaukakin sarki abunda aka halicce su dan shi dan shi suke kawai yanzu yadda in ka ji yunwa za ka ci abinci ko kana neman ruwa ka sha to su kuma bauta ne kawai yake cika su wanda aka ce kaza yake kaza yake yi in sujjada yake sujjada yake in zamantayya yake zamantayya yake in kara ko me yake yi iya abin da aka halicce shi don shi don shi yake yi to ka san akwai wa'annan fima amarahum cikin ba sa saba wa Allah cikin abin da ya umurce su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata duk abin da Allah ya umurce su ne su ba kaman mutane ba mutun ne zaka ce da shi Allah ya ce kaza ya fa sani ya san Allah ne ya faɗa amma zaka ce ubangijin Allah ɗaya ya fi mana amma fa zai tafka aikin ne ko wayannan ba na samu ba ce astaghfirullah Allah na tuba dai an ce amma maye ne ya kama ta to kuma na me abun tuban kuma kafin kai zunubi to ba kai zunubin ba ka tuba an fi samun shi a wurin wayan zuwaye ne eh mata kana da matan ne ka faɗa oh to na miyar mata kace baka da kowa kana bayani Allah ya bamu da sauki yace to wa man yakfur billahi duk wanda ya kafircewa Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah ɗin, me ne kafircewa Ubangiji shi ne duk dokokinsa ya ƙi yarda da su, wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah ɗin, me ne kafirce musu su kuma kai ba ka yarda cewa akwai su ba, shi ne kawai ka kafirce, ai ba za su ma magana ka ji ba, sai wanda Allah ya aiko shi in ka ga mala'ika gaba gare ka kan ai shi kenan. Wanda suke sankowa a duniya kuma, wanda ake mu'amala da su, ai baka san su mala'iku ba ne. kamar wancan hadisin da ya tabbatar da ana sauƙin mala'iku suna saukowa sufan mutane zo su yi mai mu'amala da su don me don jarrabawa ta ubangiji din ai baka san su mala'iku bane amma me ka san ba daidai suna kuma suna har kuma kiyama ta tsaya ba ana yi ba wai rana ɗaya ne an gama ba Allah ka bamu da sauki wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe faqad balla balalan ba'ida haqiqa ya bata bata mai nisa duk wanda ya kafurce da haka din waye aka fara magana wa man yakfuru billahi wanda ya kafurce da Allah wa malaikatihi da malaikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe faqad balla balalan ba'ida haqiqa ya bata bata mai nisa kiran fa da ba za a ji ba kenan kamar taron kurame ne su sa gaba haka kai kuma kana so ka musu magana kana baya sai me ai sai dai dutsi ko to haka balalan ba'idan take batan tayi nisa ubangiji Allah ya ganar da mu wa iz qala rabbuka to ka tuna mana ya Muhammad ko ka ga ya musu ya annabi Muhammad lokacin da Ubangijinka ya ce lil mala'ikati ga mala'iku, me ake so a tabbatar maka mala'ikun na Ubangiji suna tare da shi. don me don ka ji gashi nan ai abin da aka baka labari a bakara aka ce maka inni ja'ilun lin fil ardi khalifa Allah ya ce da mala'iku zan sanya a doron kasan nan khalifan wanda zai zauna me a makami zan bashi wani mulki ya zo ya rayu a duniyar nan qalu ataj'alu suka ce ya ubangiji yanzu zaka sa fiha a cikin duniya din nan man yufsidu man me man yufsidu wanda zai dinka barna fiha a cikinta wa yasfiku dima'a ya dinka zubar da jina ne me yasa suka faɗi haka saboda an yi wayan su halittu kafin wannan halitta ta dan adam su aikin su kenan zubar da jina ne shi yasa to ubangiji zan zaka halitti wayansu waɗanda za su zo su dinka zubar da jina ne a gidan duniyar nan kuma wa nahnu nusabbihu bihamdika bayan mu muna tsarkake kuma muna godiya gare ka wa nuqaddisu laka nuqaddis shine tsarkakewa Allah ka ganar da mu wannan ba wannan bane qala inni a'lamu ma la ta'lamu yace ni na san abun da baku me baku sani ba Allah ka ganar da mu ka bamu da sauki dan adam duk wannan abubuwa da Allah ya masa da zai iya gane akwai ubangiji to fa sai idon sa ya rufe duka ya gagare ganewa sai an dauke wata jin dadi guda ɗaya sai ya tuna kai ai wallahi shefa wancan shekarar mun sha sha'aninmu yanzu mu fita kasuwan nan haka muke zuwa mu dawo na gaya ma amma wancan shekaran fa wuya ne a ce a wata dai ban ajiye miliyan ɗaya nawa ba kuma ko ba komai a kanta me yasa wancan shekaran baka ji bane saboda shi ɗan adam ne yana da ciwon ruwa a ransa yanzu da aka ɗauke wannan abun shi yanzu ya fara yayatawa to yanzu yana cikin matsala yanzu yana cikin damuwa Allah ya ganar da mu amma lokacin da yake cikin rayuwa to ko lafiya ma haka ne lafiyan shi kalau ya shekara goma misali ran da aka samu zazzabi fa to akwai aiki ce wallahi na sha maganin na tun yamma abu daya tun safi kai abu daya nake har yamma ya faɗa ya sake faɗa me yasa saboda shi dan adam ne gajiyayye Allah ka ba mu ikon gode maka wa qala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ce innal baital ma'mura da aka yi maganan mala'ika na bauta ma Allah sai ce maka to bari ya isar da kai zuwa ga wani ɗaki. Baitul Mamur ɗin nan ita ce inda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya je ya samu annabi Musa yana jingine a jikinta lokacin da aka yi Isra'i da Miraji da shi. Ya same shi na saman shida yana jingine da Baitul Mamur. Bayan ya je ya karɓo abin da ya karɓo da ya dawo nan ya yi mara tambayoyi nan ya dinka komawa yana dawowa. shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce maka to innar baital ma'amura lalle ita baital ma'amur din nan yadkhuluhu kullu yawmin ana shiga cikin ta kowane rana 70 alfin alfil malakin mala'iku dubu saba'in suna shiga cikin ta summa la ya'uduna sa'annan sun yi bauta sun tafi ba ba su sake dawowa ba a kullu kasaran da aka fara baka sani ba kasaran da zai kare baka sani ba shi ya sa mai ubangiji ya ce la ya alamu junudu rabbuka illa ba wanda ya san rundunar ubangijinka sai shi Allah kawai to yanzu halittun doron duniya ma an kaga wani abun sai ka ji kamar baka taba ganin shi ba yanzu kana kallon halittun da suke cikin ruwa sai ga wani abun kamar sai ka zaci dutse ne sai ka ga ya gusa yana tafiya to ina kuma ga abin da ma baka ma gansu ba halittun ruwa ai akwai ni an ce abin da suke cikin ruwa sun ninninka waɗanda suke doron duniyar nan yawa Allah kadai ya san iya yawan halittarsa Allah ka ba mu ikon gode maka al'imanu bil kutubi samawiya bi ma'ana yin imani da littafafan nan da Allah ya saukar al-muqaddasati masu tsarki yajibu alal mukallafi wajibi ne akan baligi an yi umina bi anna Allah ta'ala anzala ala rasulihil kirami mai kutuban muqaddasatan yace wajibi ne akan baligi tunda yanzu da shi yake magana ko ya san me lalle ubangiji akwai littafafan da ya saukar akan manzanninsa masu girman daraja muqaddasatan kuma tsarkaka hiya kalamuhu kuma littafafan shine maganan ubangiji alƙadimu bi ma'ana ubangijin da ya halicci dukkan komai ya yi magana tun kafin yau wa auhaha ilaihim mubayyinan ya musu wahayi a cikin littafafan a bayyane fiha shara'i'ahu wanda a cikin littafafan ne ya faɗi shara'i'ahu me shara'i'a dokokin Allah wa hakamuhu da hukunce-hukuncensa in ka yi kaza kaza za a maka in ka yi kaza kaza za a maka to shine in baka san me takaddun me suka kunsa ba to shine wannan sun kunshi me shara'i'ahu shari'o'in sa wa ahkamu da hukuncin hukuncin sa na Allah wa nabi wannan abun kan ya gagara jaruwa fa liyaballa liyuballighuha don su isar da wa'annan littafafai ila bi ma'ana abin da yake hukunce hukuncen ciki ila khalqihi zuwa ga halittunsa yurshiduhum ya shiryar da su wannan hukunce-hukuncen Allah din fiha ila ma fihi sa'adatuhum fi hayataini saboda a cikin wayannan littafafai din shine rayuwansu sa'ada shine zaman lafiyarsu a duniya zaka zauna da imani to ka zauna lafiya a lahira ka samu aljanna sa'ada kenan gam da katar Allah ya ganar da mu a cikin rayuwa guda biyu din nan wayannan shari'o'in ubangiji su ne yanzu da aka ce wanda ya kashe wani a kashe shi da aka ce me wanda ya kashe wani a me a kashe shi to idan ya san in ya kashe wani za a kashe shi ba zai kashe ba ko zai kashe ne shikenan kaga ya bar rayuwar wani don rayuwarsa ta zauna shi yasa ubangiji ya ce cikin hukuncin sa fa hayatun akwai rayuwa idan ya gane ya cire hannun wani za a cire nashi yanzu zumur ya yatsa daya yanzu ya tsotsin nan ba guda na ɗaya ɗaya ba kowane kwaya ɗaya ɗaya tana zaman ragumi goma ne mutane nawa aka tsarfe wa hannu kuma aka bar su haka wani kan baba shi gidan rayuwarsa akan ishirin aka kashe wani ko ba ishirin ba murtala fa to a banza ma an kashe wani ai ko ba kashe ba ne to yanzu mutum ɗungurungun ɗinsa ka kashe shi diya ka yanzu nawa ne diyan mutum ɗaya kudi ne fa ba dan kadan ba wanda suka san kudi suka ce kudin kudi ne fa yanzu mutum kudi ne Allah ka datar da mu kuma da aka sa wannan din an sa ne saboda idan aka yi sau daya to ba za a iya samun wani gaba kuma dan yana tunani ko da a ce yanzu kaddara wanda ya kashe shi ba yi da sisi sai a dora wa meye a dora wa danginsa ta zamanto diya mugallaza diya mugallazan shine a ce muku raƙuma kaza masu tsara kaza ashirin da kaza masu kaza masu a ta ta zama wahala sai ku ga idan har kuka ga dan uwanku da takwai da ida da me sanda ko takwabi sai ku ce kai ka bari karka jawo mana aiki kun san aikin zai dawo amma lokacin da yayi abun da yayi kuka rabu da shi ce rabu da shi ai shi za ta samu kuma ba shi za ta samu ba in a shari'a ne amma a yanzu ba shi take samu shi din take samu Allah ka bamu da sauki Allah ka mana mafita shi yasa a rayuwa hayatun a cikin shari'a akwai rayuwa wa azamu hazihi alkutubi mafi mafiya girma cikin wayannan littafai din at-tauratu akwai at-taura almunazzalu ala mai sayyidina Musa alaihi salatu wassalam akwai at-taura at-taura din nan munazzil an saukarwa waye ala sayyidina Musa akan annabi Musa alaihi salatu wassalam wal zabura da zabura alame munazzala ala sayyidina Dawuda a bisa annabi Dawuda wal injil akwai injila munazzala ala sayyidina Isa wanda aka saukar da ita a bisa annabi Isa wal qur'anul munazzilu da alqur'ani da aka saukar ala muhammadin ai ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam a bisa annabinmu muhammad tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi wa yuminu bil qur'anil a'zami hazihi al kutubi wa muhayyin wanda ya imani da wannan littafi wanda aka saukar da shi aka bashi dukkan dokoki da ka'idoji wanda zai yi rayuwa da ita wa nasifi kuma ta shafe wayancan gaba daya ni jami'i a hakami ha na daga hukunce-hukuncen ko da rubutun na nan amma a hakam din ya shafi yanzu misali rubutun hukuncin na mutanen annabi musa da bambanci a wayansu abin nan da na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu annabi dawuda da annabi musa tsakanin hukunce-hukuncensu akwai bambanci yanzu tsakanin annabi dawuda da annabi musa shekara nawa shekara dubu a shekara ɗari biyar da wani abu tsakanin annabi abin da musa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai wannan ba tafiya ba ne to in aka yi sama fa ba ƙasa aka yi ba a yi sama kuma daga nan har annabi adam shekaru nawa za a samu duniya ya tsohon gari ne Allah ka ba mu da sauki wa shara'iha kuma da shari'o'in da suke cikin littafin can duk an soke su an hada shi cikin alqur'anil karim shi yasa ya zamanto alqur'an abun karantawa don ya dauki duk wayannan hukunce hukuncen gaba ɗaya ya hada wuri guda qala Allah ta'ala fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu ya wanda kuka yi imani aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzanni manzansa wal kitabi da littafi allazi anzala wanda Allah din ya saukar ala rasulihi a bisa annabinsa wal me kitabil ladzi anzala min qabl kuma da littafin da aka saukar ai littafin da aka saukar kafin alqur'ani wa man yakfur billahi duk wanda ya kafirce wa Allah bi ma'ana ya kibin dokokinsa wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da rana ta karshe faqad dhalla balalan ba'ida haqiqa ya bata bata mai nisa Allah ka kebo bayi wanda ya bata bata mai nisa wanda ya halicci kowa da komai yace ya bata bata mai nisa to akwai wanda zai dawo da shi kan hanya ne ai sai dai kawai ubangiji Allah in ya kebo bawa ya kebo bawa in Allah ya ba mutum imani fa shikenan ya gama duk son ka da mutum in dai bai gane ba sai kaga kuna rayuwa da shi amma fa bai gane ba yanzu wanda suka rayu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai wani sai yan uwa ne ya nashi yanzu abila haddin nan da shi aka fara samfur din fa cewa ba a taɓa wa Allah abin da yake so a zauna lafiya don abin da lokacin da aka ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tashi kai wa'azi ka kirayi makusantanka kuma ka ce musu Allah ya aiko ka da ya zo ya hau kan dutsen safa ya tara ya quraish ya ku taron kabilarsa qurayshawa duk su taru suka taru nace to a tusaddiquna ni za ku gaskata ni yanzu nace muku a bayan dutsen nan akwai raƙuma da kayan abinci da komai za ku ce eh suka ce yi kai ai ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya mun same ka ba tun da kake ɗan ƙarami har yau ɗinka eh me suka tabbatar masa duk abin da ya faɗa zai yi me za su yadda sai ya ce to Allah ya aiko ni in gaya muku cewa in kuka aikata kaza wuta za ku shiga in kuka yi kaza aljanna za su shiga suka ce kai to yau kuma haba Muhammadu yau kuma abun kuma haka zai canza shi abilab sai ya ce tabballaka ya muhammad ya ce alihaza jama'atana don wannan ka tara mu ya nunnuna shi ya faɗi abin da ya ga dama sai allah ya ce ya ce da shi tabbat ya da abila habib wa tabba to akwai wanda ya kai shi ne a wurin saboda karka manta abila habib shi ne wanda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam a kaba ran bakwai ran sunansa shi ya masa kaciya ran bakwai to yau kuma shi ran da aka haife shi ma fa da aka zo baiwa ta ce wance ta haihu ya ce me ta haifa ya ce ta haifi namiji ya ce je na yantar da ke ba daɗi ya sa shi ba to amma shi aka fara turawa wuta don ka sani aikin Allah ba na mutum ba ne kawai duk girman mutum inda Allah ne ya ce kaza to fa an gama sai dai bi kawai amma don mutum ya ji daɗi ka ce wai za ka saba wa Allahn da ya halicce ka don ɗan adam kar ya zarge ka to fa ba ka tsira daga zargi ba in zagi ne baka tsira daga zagi ba yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam har ba duniya ta ma akwai wanda suka kiyarda shi din annabi ne ko to kai ka kai shi ne baka kai shi ba to don haka kuma dole in za ka yi aikin Allah sai ka rufe ido kawai ka yi karka damu da mai magana mai magana don shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce da shi shine aka ce fazza abima tumar ka faɗi abin da aka umurce ka da shi wa arid anil mushrikin amma ka kawar da kai ga mushrikai za su ma sharri to yanzu waye ne zai fito zai bi Allah kuma ba za mu sharri ba zai yi ne ko a ma'aikata ne muka ga mutum ya fiye kokarin yayi gaskiya to fa ya dinga samun gosilo kuma na matsaloli haka ne rayuwar take annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama yace hanyar nan haka take kawai in ka bi ta ka huta in ka ce ba za ka bi ta ba oho hanyar tana da kaya duk wanda yace zai bi Allah dai to za samu matsala a wurin wa a wurin wanda to ai kawai ga duniya ma ka kula mana yanzu jami'in tsaro ya zo wuce da motarsa kai ko ma yadda kafa yake tafiya mutumin da bai da gaskiya me za ka ji ce mutumin da bai da gaskiya wanda bai da gaskiya sai ka ji ya ce ga shegun nan wallahi ah naka meye da shi to in kuma mutumin kirki ne ko sannu suka masa ba sai ya ga dama ansawa ba yan biyansa ba za su ce meye dalilin da biyansa ba ne sau nawa za ka taho da tun da baka da damuwa da su sau nawa ne za ka taho ka zo ka samu su ɗin suna suna wucewansu ko suna tsaye ka zo ka wuce ba su ce ba komai ba sau nawa wannan kuma Allah ka ba mu da sauƙi ka mana mafita ka raba mu da wannan duniya lami lafiya to wannan rayuwar shine ake so mu kallafi yanzu fa ana yi da wanda aiki ya doro a kansa ne fa wannan sai aka ce maka wal injil min qablu wanda aka saukar da injila kafin wannan ko hudan linnasi kuma alqur'ani ya zamanto hudan shari'a ne linnasi ga mutane wa anzalal furqana ubangiji ya saukar da alfurqan shine alqur'ani mai raba ƙarya da gaskiya wa an wa ataina dawuda zabura ina ji ban tsallaka ba ko ko na tsallaka ne haka ne ban tsallaka wal injili min qabl ne hudan linnasi wa anzala al-furqan an saukar da alqur'ani ake nufi kenan wa ataina dawuda zabura an bawa annabi me dawuda zabura al'imanu bin rusuli yin imani da manzanni alaihimun salatu wassalam tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare su wa huwa an yi minal mukallafi ai shi ne baligi ya yi imani bi annan laha ta'ala lalle Allah maɗaukakin sarki istafa minan nasi ya zaɓa daga cikin mutane rusulan ‘yan aiki auha ilaihim yana musu wahayi shi yasa kake ji mutum yace baka ai annabi ba mutum bane sai kace mar to shi waye eh an an ce annabi ba mutum ba to me shi shine abun tambaya wala ga dukkan ramna bani adama fil barri wal bahri karramna bani adama babu abun da yafi dan adam girma da daraja sai dai annabi ba kaman kai ba saboda me yace inni yace ni din ma fa kaman ku ne sai dai bambancin yuha ilayya ana mun wahayi ne kai kuma ba a maka aiko hato ba shi ne ba kawai Allah ka ganar da mu amma ka san dan adam shi yana da tawili in ka faɗi haka ya ce tab makiyin annabi ne wannan Allah ka ganar da mu ka ba mu ikon son annabi yadda shari'a ta ce ya ce istafa anin anin minan nasi an zaɓa daga cikin mutane rusular yan aiki auha ilaihim ana musu wahayi me ake musu wahayin shara'i'ahu shari'o'in ubangiji wa dinahu da addininsa menene addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulunci kuma Allah ya faɗa ai al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan shine fa an gama wa amarahum kuma ubangiji ya umurci su ɗan aiken nan bi tabligi da su isar ila khalqi zuwa ga halitta ma unzila min rabbihim abunda Allah ya saukar musu liqata'il hujjati liqata'i hujjatihim don a yanke hujja na dan adam alaihi akan ubangiji ubangiji ya aiko an ce maka ba kyau in ka bari ka shirya in ka yi biba ka bata yawmal qiyama ranan gobe qiyama wa ayyada hazihi rusulu rusula ya kuma karfafi waɗannan manzanni din bil mu'jizati da mu'jizozi mu'jiza mene mu'jiza shine abinda in yayi ba wanda zai iya muka ma annabi Isa da zai mulmula yumbu ya hura shi ya zama tsuntsu ya tashi ai lokacin sa ba wanda zai iya amma lokacin suna aga da cewa suna yin me suna raye suna abin nan makaho su warkar da shi su yi kaza su yi kaza sai Allah ya bashi dama sai ya hada makafi dubu sai ya musu addu'a duk sai su warke ko kuma wanda ya mutu sai ya tashi ya tashi kuma kaga ya wuce su kenan to shine mu'jiza da ake bayarwa in an ce mu'jiza abinda zai gajiyar da kowa ba mai iyawa sai shi ne yanzu kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'jizozin da aka bashi ɗaya daga ciki shine taskhirul ghamama tafiyar da girgije yake mashi rana ba ta taba kansa akwai mutumin da to ko sarki ne ya iska ta taso za sa yadda za a gari yi ba lema ba ne sai ta yi ta walagigi da ita kun doki ne ta tafiya da shi ya kima tsayawa mu ga yadda za a gari me yasa saboda dan adam ne shi kuma ba yi masa aka yi ba shi yayi wa kansa amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba inda za rana za ta shiga iya ta kafan shi rana shikenan sai ta zo kuma tana mara inuwa ba inda za ka yi ka cire kuma tunda ba a nan take ba ha kuma ya taka ramlan yashi in ya taka yashi ba za ka ga shatin kafansa ba amma ya taka dutse kuma sai ka ga shatin kafansa wannan akwai wanda zai iya babu bishiya ta ciru baki ɗayanta tana muhammadu rasulullah akwai wanda zai iya babu ya yi magana da dabba za ka iya ba zai yi ba allah ya ganar da mu wa a sama hum kuma ya me ya tsare su minal ma'asi da saba masa duk ba annabe ba sa nan ake yi yayi ya kare baya sabo shi Allah ya tsare shi daga me saba in kuma aka samu wani abu wanda ya bijiro kan harshen sa to shine sai a mar hukuncin sa nan dan a gurin Allah ba a zuwa kuma a tsaya da shi gaban Allah me yasa kamar annabi Yusuf a cikin tarihi da muka karanta mene lokacin da zai fita me yace ne wazkurni inda rabbika tunani a wurin wa aurin sarki akwai wani a cikin nan kuma shi ne ya ce me sijinu a habu ilayya ya ce kurkuku isa fi dacewa da ni amma an buga shi nan kuma yana neman cewan a ce waye fita me yasa daga nan wannan kalman da ya faɗa sai aka ce aka ƙara masa shekarun da ba su kai goma ba duk zaman da ya ba sannan aka ƙara masa wanda ya fitan ya manta gaya wa sarki ko an gaya wa sarkin sarkin ya manta ma ba shi kenan ba sanda ta sarkin ta kama shi aka tuno shi a ciki lokaci Allah ne kawo shi yasa ba annabe manzo anan za a yi a gama kawai Allah ka bamu da sauki mai lokaci yana ta daga mun hannu bari mu ka samu wurin fakin to wal wal munkarati wal nasari alal me anil muttabi'ina subalil kufri duk wannan ubangiji ya musu ya tsare su daga sharrin mai sharri ya kiyaye su daga in ya suka faɗi abu sai kaga me masu bi suna bi duk zafinta sai an samu masu bi wal gawaya da kuma gawaya wawayen rayuwa wa balalati da batattu wa auhahum adam wa awwaluhum adam na farkon manzo dan aike zuwa ga Allah shine waye annabi adam dan shine abul basharil dan shine abul bashar shine baban mutane duka amma mai annabi nuhu ana cewa abul bashar sani baban mutane na biyu don a lokacin shi an kashe kowa kuma wanda ya raya shi ne yanzu kuma yake duniyan nan tsatsonsa kenan ko wa akiruhum wa afdaluhum na ƙarshen su wanda ya fi su wa shahiduhum mai musu shaida alaihim akan su yawmal qiyama ranar gobe kiyama wa khatimuhum kuma cikamakin su sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shine annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi tsira da amincin Allah su tattaru zuwa ga gare shi ajma'i na baki ɗayan su Allah ya datar da mu ya bamu da sauki nan zamu kwana in Allah ya yarda in Allah ya nuna mana wani sati sai mu dora kuma inda muka yi karatu zai iya yiwuwan inda akwai tambayoyi ko wani abu makamancin wannan mutum sai ya ja ko fensiri ko wani abu don saboda in ana cikin karatun ba tsayawa ke yi tambaya ba kuma kila in an rufe littafi sai ya kamanta inda aka abun nan abin da muka faɗa daidai ya ubangiji Allah ya dora mana mizani abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya ba mu mafita ya zaunar da kasar mu lafiya Allah ya ƙara mana imani da kwanciyar hankali marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya akwai mutanen da suke ta tutturowa akan maganar cewa ɗayayensu sun kangare ubangiji Allah Allah ka dawo da su kan hanya baki ɗaya ubangiji Allah ka dawo da mu kan hanya baki ɗaya duk wani damuwa ko matsala da take samuwa ya ubangiji Allah ka raba mu da shi ka raba shi da mu abinda ya zama to alkhairi ga rayuwar mu Allah ka hada mu da shi ya hayyu ya qayyum abinda muka haifa da abinda zamu haifa nan gaba Allah ka sanya musu albarka wanda suka kangare Allah ka dawo mu da su kan hanya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh